بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهيك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya gara haɗa mu a yau Alhamis goma ga watan Zulqa'ida shekara ta dubu ɗari hudu arba'in da shida wanda ya takwas ga watan Mai dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. A wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin kitabun Tauhid na Shaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab. In za a tuna muna cikin babu babu man ata'a al-ulama wal umara fi tahrimi ma ahalallah aw tahlil ma harrama Allah faqad ittakhadhahum arbaba. babi da ke magana akan cewa duk wanda ya yi malamai makauniyar biyayya ko kuma shugabanni ya yi musu makauniyar biyayya ya musu biyayya a cikin abin da yake ba biyayya ga Allah ta'ala da manzansa ba yanzu kamar ya mai shi da waɗannan malaman ko waɗannan shugabanni a abin bauta da ba Allah ta'ala ba domin dama ibada hakikanin shi ne hakikanin ibada ita ce wato da'a biyayya yayin da aka samu wani ɗan adam ya maishe da wasu ababen halitta a su ne suke gaya mushi ya ji ya yi ba Allah ta'ala ba ta yanzu ya mai da wannan mutanen ko da sunan malanta ne kuma da sunan shugabanci ya bai da su awon bauta wanda ba Allah ta'ala ba mun shiga cikin babi har mun karanta hadisi na ƙarshe za mu ƙara karantawa mu fassara mu shiga cikin almasa'id insha Allah مالا يتي وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال ليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والتمري وحسنه فيه مسائل malan ya kama da wannan hadisi bayan ya kama maganganu magana na Ibn Abbas ya kama magana na Imam Ahmad Ibn Hanbal sai ya ƙara shi da magana hadisin Ali bin Hatim Ali bin Hatim yace ya ji manzo Allah sai yana karanta wannan aya ittakhadhu ahbarahum sun maida manyan malamansu na Yahudawa kenan arbanahu da manyan masu bautan Allah su na Nasara kenan arbaban ababan bauta min dunillahi wanda ba Allah ta'ala ba wal masih ibn maryam kuma ma sun dauki masih ya zama sun mai da shi ya zama dan Allah wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida ba umarce su ba dukkan su din da Yahudawa da Nasara ba umarce su ba sai su bauta ma Allah shi daya la ilaha illa hu ba bauta da gaskiya sai shi subhanahu tsarki ya wato ya tabbata gare shi ya tsarkaka a amma yi shiriko gabarin abin da suke mushi tarayya da shi da kutu lahu sai mun ce ma manzon Allah wato shi Ali bin Hatim inna lasna na'budukum ai mu ba bautan su ya ma'aikin Allah ka ce muna bautan su Qur'ani ya ce muna bautan su mu kuma ba mu bauta musu qala sai ce alaysa yuharrimu ma ahalla Allah ba suna halatta muku suna haramta muku abin da Allah ya halatta muku ba fatu harimu da wuce ku kuma suna haramta wannan abin wa yuhilluna ma harama Allah ashe ba suna halatta muku abin da Allah ya haramta ba fa tuhillunahu sai kuma ku din kuma da shi zama halal fa qultu bala tanti eh to inda wannan ne gaskiya akwai shi qala sai ce fatilka ibadatuhum to wannan ita ce bautan da ake magana dama hakikanin bauta a ita ce wato mutum yayi da'a ga wanda yake bauta din yana yi barna bari to kuma kuna yi ko da ba sunan bauta ba da sunan biyayya ba kauniyar biyayya to yanzu wannan ta zama bauta malam sharawahu ahmad wa tirmidhi imam tirmidhi ya ce hadisi ne hasan magana akan wannan hadisi ya ya gabata muka ce a cikin isnadin sa isnadin sa akwai akwai rauni amma dai akwai wasu asarai da ake da su wanda suka zo wanda suna wato fadan ire-iren waɗannan sakonnin akwai asari daga Hudhaifa da shi ma mun ce akwai rauni saboda Abul Abul Bahtari Sa'id ibn Fayruz bai riski Hudhaifa ba amma tare da haka akwai maganar Hassan al-Basri akwai maganar Sudi kan cewa wannan ayoyi da muka karanta ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wannan ayoyi da muka karanta suna magana ne akan cewa ana yi ma malaman Yahudawa da malaman Nasara makauniyar biyayya suna zuwa suna halatta abinda Allah ta ya haramta ko su haramta abinda Allah ya halatta sai ko a bi su akan haka don haka wannan ma'anar ko da a ta fuskan sanadi akwai magana ta wato ta fuskan isnadi din amma dai ta fuskar ma'ana ta fuskan matanin abin da take dauke da shi wani abu ne tabbatacce kuma manyan magabata sun faɗi haka wannan shi ne tafsirin suddi Muhammad ibn Abi Karima suddi kuma wannan shi ne maganar Hasan al-Basri sauran malamai a malai ce fihi masai za mu insha Allah mu magana ta yaya zai zama kafirci ta yaya zai zama wato kabira min kaba'irul dhunub ba kowace biyayya ce idan aka yi ko da aka saban Allah ta'ala ne ba za a ce mutum ya kafirta saboda ko san wannan ayan tana magana ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wato ba ce ka dauke wani wanda ba wani ka amma Allah ta'ala kini ka ka kafin zurincin kenan a ko amma akwai tafsiri da ake bukata saboda a san a san da shi kada a zama ana hukunci hukunci wanda ba haka yake a shari'a ba malace al'ul fihi masail akwai mas'aloli al'ula na farko tafsiru ayatin nur fasaran wannan sura ta an-nur bal yahzar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna a fasaran wannan aya Allah ta'ala yana jan kunne ne akan cewa duk wanda ya saba ma wato umarnin manzon Allah to ya kuka da kansa idan wata fiya ta same shi fitina anan ko da fitinan kafirci ko kuma ko kuma fitina na na zulmai duk inda ka ga al'umma musulmai sun shiga halin kakani kayi to in ka je ka bi su ga da cikin dalilin da sace ya wajabta musu shiga kakani kayi akwai sa'a musu manzo Allah akwai sa'a musu sunnan sa to ashe kaga sunna ita in aka riko da sunna hada kai take yi in kuna ne abu za ku faraga to kuma ku shi da ku ne riko da sunna umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi da fassara satu a wannan aya ta sautin nur shi yasa imam aure cewa atadri mal fitna al fitnatu ash-shirk wal fitnatu akbar min al qatl inda Allah ta'ala wato fitina shirka ta fi ta fi kisa a ce za a bar al'umma su rika yin shirka a ban ƙasa kar a musu wa'azi kuma kuma ba a ganin abin da suke wannan banna suke yi to wannan ya wato ya fi tsanani akan ku bar a rika yin kisa ana kidnapping ana komi Allah ta'ala kai fada akbar min al-qatl wannan ya bi akan cewa ku rika kashe kashe shirkan mai shirka a ban a gari a bashi an san abin da yake gashi yana ta shirka sai to wani ya fi alheri wato wani ya fi tsanani wajen ubangiji ya fi girma akan wasamar dan marisa yana shan giya kuma yana kwaci ko yana wani abu ko ba komai wancan ya mutu za a mishi sallah shi kuma wancan ya mutu ba za a mishi sallah ba ba za a mishi wanka ba za a mishi komai ba saboda haka wato ba karamin lalacewa ne ba kaga ana samu a yanzu masu wa'azin cewa a bar kowa ya lalibi ake cikin a bar kowa ya yi addini da ya gada ba a bar kowa ya addini da ya gada ma a bar kowa ya shirka amma sai abin sai mu ce mu haɗe kai wajen yaƙi a kan faɗa kan kidnapping kan kaza eh duk wannan za mu yi wace ka bi amma ya kamata ka fahimci dai farko abin ne ba a shari'a musulunci shine addinin musulunci shine addinin shine tauhidi Allah ta'ala a duk idan aka ya tashi yana maganar kafirci farko abin da ke fara kushewa shine kafirci mazala in dai aike farko abin da ke fara cewa a ji a yaƙi da shi shine a tabbatar tauhidi a yaƙi da shirka din إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله wato wannan shine farko abu ne ba saboda haka duk wanda yace zai tauhidi to ba shine ya kamata a ce na fara karan kan mutane ba shi wanda yace zai shirka shine yake fara yake fara kan mutane amma wanda yace a zo a bauta ba Allah shi dai shi da ruwan shi bai bai bai nuna wani mutum da yace a zo a bauta mishi a bauta mishi ba cewa abu Allah kowa ya zo ya bi Allah mahalicin kowa da kowa to wannan kuma bai kamata a ce a kushe masa ba الثانية نبي تفسير آية البراءة فسر سورة البراءة وانا آية سورة البراءة شيء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم شيء واواتو متكر aka same ko da sunan malanta ko da sunan shugabanci aka samu ana yi ma wasu malamai ko wasu shugabanni biyayya akan abu da sa'am Allah ta'ala in malamai ne su shato wasu dokokin da Allah ta'ala bai kawo ba amma sai a rika musu akan haka wasu bidiyoyi wanda babu su wasu zikirai wanda babu su a Qur'ani ko sunna wasu hanyoyi da za a bauta ma Allah da su wanda babu su to mutukar kai ma waɗannan biyayya ka bi su akan haka to yanzu ka mai da su kini ga ubangiji kuma haka Allah ta lafa da Qur'ani am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah sai kira su da shuraka suna da wasu ababan tarayya ne wanda suke kaga musu shari'a wanda ba Allah ta'ala babu izinin Allah ta'ala to shi kaga duk wanda ya zama zai iya kawo shari'a shi ma kuma a yi masa biyayya to wannan ya zama abin da yake yi yana ma Allah ta'ala kini ne sannan kuma yana ma Allah kini yayi ma Allah ta'ala kini ta yanda in wannan kamar shi ma an bari shi zama dagu ana butansa tunda ana masa da'a ya mai ya mai ma Allah kini yanda yake yake ne cewa shi ma da wata shari'a kamar da Allah da wata shari'a sannan ko ta ina ba zai sha ba ko ta ina wannan abin wani abu ne wanda zai jawo wato kakanuka idan aka gamu da ubangiji الثالثة مسألة أكو التنبيه على معنى العبادة وأن أقوي مذكر وأكم أن ربوته التي أنكرها عدي وشي عدي بن حاتم yayi inkari ya musulunci su ba sa bautar su shi ya tsammanin bauta shine kawai a je kawai a sa wato a sa goshi a ƙasa ko a durƙusa ma wani ya tsammanin wannan shine bauta sai ce mu ba bauta musu saboda shi ba na sare ne a lokacin amma sai aka gaya musu cewa bauta shi ita ce biyayya mutukar zai gaya maka kawai biyayya shi kenan abu ya lalace kawai mutum ya gaya maka abu babu hujja kuma kana da yaƙinin cewa wannan sa umarnin ma'aiki yanzu wannan abin ya zama ya zama ka maka mishi biyayya akan ka mai da shi abin bauta da ba Allah ta'ala ba الرابعة ناهد تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان يند ابن عباس ya yi misali da abubakar da umar ya ce ko su ne suka kawo abin da ya sa a sunan mazala ba za a bi su ba ibn ahmad ibn hanbal kuma ya yi misali da sufyan al-thawri wannan duka misalai na manyan al'umma manya a cikin wannan al'umma da aka she aka wato shaida cewa mutane da mutanen kirki abubakar da umar wannan da nasu hadisin manzo Allah manzo Allah ya ya wato musu bishara aljanna sannan kuma manzo Allah ya ya nuna cewa sun fi kowa a cikin sahabban manzo sahabbansa to idan duk da wannan gawuta da suka yi wajen ubangiji amma ana cewa lallai haram haram a yana ma su kawo wani abin da ke ya saba masunna da ijtihadin su su ba mu sani ba a dauki maganar su kuma a dauki a bar maganar manzo Allah wannan za a fata kuwa ko da ko Abubakar shi fara faɗin wannan maganar in dai ta zama tana tunkuɗa sunan manzo Allah wannan abin ta ya zama fata kuwa sunan shi fata sunan shi haramun sunan shi wato bid'atun balma wani abin da in aka miji za a bace to wannan ina ga wanda ba Abubakar ba ba Umar ba a cikin wanda ba su kawo shari'o'i a wannan a wannan zamani ko zamanin da ya shuɗe kawai mutum ya shelan da ya shata waje ya ce ga yanda za ku bauta ta musamman shi ya kawo mafarki ko afarki ko ma wane ne zai kawo abin kawai ce dole abu ta ba Allah da kaza kawai wannan shi ya mutunta ta bar masa kayansa shi ya sa Ali bin Abi Talib a lokacin da daga cikin khulafa Uthman bin Affan ya zo da wasu ya zo da wasu wato ijtihadi wanda yake ya sa wa sunna a zahiri shi ma ya masa irin wannan inkari ya masa irin wannan inkari yake cewa ma kuntu la ad'a qawla rasulillahi li qawli ahadin minan nas yace ba fa zan zan bar sunnan manzon Allah ba saboda maganar wani daga cikin mutane kaga wai yanzu Usman din shi ma zama wani daga cikin mutane ba dan ka gane cewa ana maganar sunna to duk wanda ba manzon Allah ba to wani ne kawai ka kawo maganar wani bakar a kawo maganar ka ce maliku ne kai za ka rena shine wani to shine wani mana ba za ta mutu wani ba ba za Allah ce magana ai da'u kullu qawli inda qawli Muhammad kama aminu fi dini ka mughamiri ni ba wani yace ku bar duk maganar maza ku bar maganar kowa ya da zo maganar maza Allah wanda ya zama ya yi riko da addinin sa yayi kankamo da ita inda ya amintu da wannan addinin nasa ba wani da yake da wanda bai tara da ka ba kawai zai dauki wani shi wata shari'a wanda take bai san wato bai san kyawunta ba a shari'a الخامسة مسألة بير تحول الأحوال إلى هذه الغاية آه نعم زي كاتب وتمثيل أحمد بن سفيان لأن الإمام أحمد بن سعيد سفيان الثوري مكة سفيان الثوري يا رسول الله سفيان يا باين جرا أرى إمام مالك يا daga cikin malamai a wannan al'umma da aka ke musu sheda da saboda abin da suka taka na ilimi da tsoron Allah da kuma ibada in kana magana manyan bayan Allah masu bauta Sufyan Thauri ya shiga ciki in kana magana manyan bayan Allah masu hada hadisai a tsarekunsa wanda suka yi tsareku da shi babu wani wanda za ka haɗa shi da sibiyanin sauri fati sai ka sibiyanin sauri ya kera shi bayan a tsarekunsa akwai su al'auza'i akwai su imam malik akwai su shu'uba ibn hajjaj akwai sauran malamai da yawa akwai laif ibn sa'ad da sauransu malamai da yawa amma babu a cikin waɗannan da zaka kera su hada shi da tsauri wajen haddace ilimin maza ilimi hadisan maza Allah sai kaga wannan ya kera shi a tsauri ya kera shi amma kana ji babu amma yana cewa ina mamakin wanda za a kawo suna ce ga ra'ayin su gane tsauri to babu wanda ya isa ya ce ya haƙi ya sunna maza Allah duka ya san koyi da kuma kace ka san komai a addinin nan a sai dai yau ka sani gobe ka sani dama dama a yanzu ma tunda yanzu komai yana an riga an taskace komai ana iya samu yanzu ka ga wuce ya ce ya ce hadisai bai san wato kusan ya ce ya karta kowane hadisi amma a da ta a lokacin da a lokacin da ake ake rubucewa ka ce ka san kowane hadisi ya bace ba saboda hadisan da tafiya ake daga nan kasa zuwa kasa kasa ake zo ana taro hadisan amma a yanzu wataƙila wani abu ne wanda ke zai iya faruwa za ka je wani lokaci sa cewa duk hadisin da malam wani bisani wato an yi hadisi ne ana faɗin wanda saboda yadda ya kai gaya wajen kiyaye hadisan masu Allah da haddace su za ka je mutum miya ana faɗa masa wannan za a bike cewa har ba ya zama in ce in hadisi na ibn tamiya ya ce bai san hadisin ba ce laisa bi hadisi so wannan yana ba wai yana so ya ce maka ibn tamiya san kowane hadisi ba shi ba yana iya zuwa ya zama wani hadisi ya kushi wuya amma ya sai nuna maka wato yadda ya kai abu ne taka da ilimi Allah ta'ala ya bashi Allah ta'ala ya kasu rahama al-khamisa na biyar tahawul al-ahwal ila hadhihi al-ghaya yanda wato yanayin hali yanayin zamani ya canja hatta sara inda al-akthari har ya zama in galibin mutane ya zama a wajen su ibadatul ruhbani bautan Allah da ba su bautan Allah ke yi wannan ibadan da mutum ke zuwa su je ya yi halwa ya kebe kansa ya ce zai bauta ce shi afdalu a'mali sai zama wannan ana dauka shi ne mafi mafi kyawun aiki wannan canjin yanayi ne canjin zamani da jahilci da mutane zama an koma ana ganin duk wanda ke yin halwa ya keɓance kanshi nan ko ya je daji ko ya je kogo ko ya je kaza ya ce shi yanzu ba zai fito ba sai bayan kwana arba'in to har sai ya zama da in aka ga mutum irin wannan to ana ɗaukar shi wani babban wali babban wali haka jama'a suke ɗauka irin wannan mutane alhali wannan kuma wato a cikin wanda suka san Allah ma shi shi ne wata yi zama a baya na farko dan halwa yake cewa zai kibanta kansa mazala tun da aka kawo mu shari'a bai ƙara yin halwa ba to me zai je in ba zai handa wani aljani aljani ya zo ya bashi wasu wasu burdai na babu magana babu dalili ba babu babu wannan abu rubaniya a cikin addinin musulunci a yanzu kawai mutum ce shi bautan Allah kadai zai yi babu ruwan shi da je da mutane zai kibe kansa a a wani babu kai wannan lokacin ba mutukar muna iya umayyar kyawu muna haida muna baka da dama ka zo ka ce za ka kiba kanka je kana ta ibada ka da mutane mazala cewa yi tamiru bi ma'ruf wa tanahu 'anil munkar hatta idza ra'aytum shuhan muta'an wa dunya mu'thara wa ijaba kulli bi ra'yin bi ra'yi yace sai mazala ce sai kai ku ta umayya kyawa sai yayin da kuka kaza kuka kaza kuka kaza kuka umayya da da umayya kyawa sai kun ga kaza kuma kaza zulmai sun yawa har kun cire rai sannan kuma shine wannan ayata alaikum anfusakum la yaburukum man dalla idha ihtalaytum sai a lokacin da wannan abu zai fara amfani amma a lokacin da ake wa'azi ana gane ba kai kuma ka ce wai mafi kyawun aiki shine ka kyale wai duniyar mamakan duniya kai ka je can ka kulla kanka to wannan ba daidai bane shine ma da ke cewa to har abin ya bada ira bada mamaki a yanzu a ce yanzu mutane suna daukar ire-iren waɗannan mutane jahilai a addini wanda ba su san koyi ba ba sa karatu ba sa karanta wato ahalali ko ishbawi kawai abin da suka sani shine su je su sai su bauta ma Allah ko su cin abinci amma da an gaya su a ce kaga su tufaye kun san Allah bai san komai ba bai san komai galibi wannan na in ya cigaba aka ba sai haka ce saboda dan adam rahama ne magana da dan adam ai rahama ne wannan baya cikin abin da yake an shakanta mana mu mu rika yin wannan abu baya cikin aiki aballa amal baya ciki kwata kwata amma ga mutane yanzu gaugawun nasi mutane yanzu ba su da wato su ma sanin nasi yayi karanci za ka wai da an ga wannan subun wai sai a ce wai roƙa mana Allah ai dan ma ta haka ba daga ana yi da an gashi to sai ai haka ya zo ya ta muku ya ta muku ya gama roƙon yansa sai ya gaba sai a fi shafa to shi kenan wato su fi yayi shi ya san Allah baya tsafta baya wanka baya wacce ko shi ya san Allah ina ai kaga wani abu ne wanda yake aka wata a kula kwarai da gaske Allah ya kyauta mala yace a hiya wa tusammal wilaya kuma sai aka kuma ana kiran wannan shine wato waltaka babban waliyi shine wanda zaka gani ya je ya kebe kansa yana bautan Allah baya wanka baya wanki baya cin gishiri baya shan baya shan gishiri baya shan maki baya cin mai dadi in zai zai tafiya sai dai ya tafiya a kasa kawai shi ya kebe kansa shi ba ruwan da kowa to wannan ita ce waltaka wannan waltaka duk wanda ya ce wannan ita ce waltaka to ya ma Allah ƙarya ya ma su ƙarya Allah ta'ala bai ce wannan shi ne waltaka ba manzo Allah gashi ya fi kowa zama mutum waliyi amma tare da haka bai ce ba zai sha biya ba ya ci dabino ya sha biya ya ci nama duk yayi wannan sadaka wannan baya zama cikin abin da ya kamata mutane wato su su rika rikewa a sai malai ce wa ibatul ahbari kuma sai ya zama wato wato mafi kyawun bautan Allah da ake gani a idan mutane hiya al-ilmu wal fiqh shine mutum ya rika danganta kansa da wanda da fiqh kawai in kana son a gane waya da waya fi kowa sani ya fi kowa zama malami har za a bashi wato alƙalanci shine a gani wai ya san malikiya kuwa ya san shafi'iyya ya san hanabila ba fa in fa kace ya sani ba wai ana magana ya san su da dalilan su ba a kawai shi abin da ke so ya karanta kawai in je karanta malik ya ce kaza ahmad ya ce kaza sufyan ya ce kaza wani wani ya ce kaza shike na wannan ya ce ya cinye kuma ya zama babban mai ilimi sai malik ya ce to wannan ba da wannan ba shi ilimi ba wajen malamai wannan ba shi ne asalin ilimi ba wajen jahilai ne daga baya bayan ilimi da ya koma kasa aka koma wannan shi ne ilimin ba za ka ga yanzu mutum na cika baki babu abin da sani sai wannan mazhaban mazhaba mazhaba wannan ba ta zama wani abin da mutum zai komai ka san shi da dalili mazhaba kamar yadda muka faɗa ba cewa aka ka aka je ka mazhaba ba amma wanda yake aiki su kenan shi malikiyan kawai sani tun daga alari zuwa ishmawi zuwa iziya zuwa wannan ba yake da suna askari zuwa lawali da sani duk in dai aka kajo zai zai wato fassara yadda za ka samu malaman zaure wanda suka lalace daga baya da malaman zaure galibi su ma suna iya sharhi wannan kuma har ma su gaya maka dokoki a ciki amma daga baya ko da an lalace ilimi yayin kasa sai dai su dinga fassara maka kamar ruwa kawai baki da baki haka za a fassara in ka ce to yanzu to ga wata masana ta faru zo a wannan abin da ka karanta zo ka ƙara buɗa mun shi wato ya zama mun san ƙa'idar musulunci ta wannan to zai iya ba to wannan kuma shi sai kuma kuma shine mai fito shi kuma wajen malamai wannan ba kowa ne ba wannan ba alhamru bane ba a kiran wannan malami ana kishi muqallidi ne kawai wannan kawai wannan wannan magana kawai bi ne wannan ai ya sai da wani shi ya sai da wani yayi wani bango yana sai da shi yana fadi shi ma ya fadi ran da ya dace ya dace ran da ya kuskure a dalili babu dalili kenan bai da dalili kenan amma wanda yake da ilimi da hakika shine wanda yake duba abu da dalili shi zai girma girman maganganun malamai za a ɗauki maganganun mazhaba nan da yake karantawa hanya ce makaranta ta sanin addini ya karanta maganar malik ya karanta maganar at-tauri din ya karanta maganar su imamu ahmad ash-shafi abu hanifa wannan ka karanta shi kuma kana ƙara budawa kana ƙara taimako wajen fahimtar qur'ani da sunna ba zama wannan shine maganar tikewa ka ba a maganar tikewa ta ce qur'ani da sunna to ga wanda ya ce shi qur'ani da sunna kada zai tsaya ba maganar malamai to shi ma zai bace domin wannan shari'a an saukar da shi da malamai su suke da kansa sai zama ka bayani saboda haka dole ka koma maganar malamai ka ji me suke faɗa to wanda kuma ce za a ga maganar malamai kuma ya zauna akan reshe kuma ya sake ya sake ya sake asalin wata tushe kaga wanda kuma shi ma zai zama ya bannan shi yayi yawa amma abin da ake shi da ka hada su duka guda biyu amma ka sani kowa ana daukar maganar sa ana aje masa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa zai iya magana a samu kuskure a ce maganar sa amma sai sunna ta manzon Allah sai kuma Qur'ani Qur'ani da sunna anan ne ba a samu kuskure to wannan kai ka shi ka zauna lafiya a ce za ka da cin malamai duk wanda Allah ta'ala ya bashi baiwa yana hada ci manganu nan malamai yana hada su kuma da dalilan su to ne an kowa zama malami a cikin malamai zaka ana kiddiga shi ana kaddara shi ana girmama shi amma ba irin yanzu zaka gani galibi abu ya riga ya lalace ba a to kaga yanzu daidai wanda zamani zaka wasu wanda zaka ana ana nuna sa cewa shine mufti mufti mufti zaka ga mufti wane mufti wane in ka je kana bibiyan sai ka ga babu abin da yake ya rike in wata ina ma kula ci ba zai iya ba wanda bai lafiya zai iya zai iya zama yana fita ba har zai je ya wato ai barabara ba ya je kare mutane ba sani ba shi larabcin ya karanta ba daidai ba in zai karanta ayoyi zai dawo ba daidai ba ko ya fasara bai hadisan ma dai bai san su ba kuma ya tawo shine mufti amma dai an nada masa to wani wani fatawa ta fatawa zai yi kaga ai fatawa ta zama sharri kuma to shi dai abin da ya sani kawai shi ne waɗannan mazahibin wannan mazhabubun shi ne malaki cewa to wannan a wajen malamai wannan baya cikin malamai wani ya daga cikin su ma dai masu bi ne sai dai shi a dan ido ba kaman wanda shi ba iya karantawa ba akwai bihim wanda shi ami ne ba san komai ba zai iya karantawa ba akwai wanda kuma ya dan san wani abu amma shi ma jahili ne a ilimi dai shi ya san shi jahili in dai ya tsaya magana kawai malik ya sani kadai to wannan ba a ce mishi malami kuma malik ta kuma tagayyata al-ahwal to wannan da ta haka ake abu ya lalace daga ba aka kuma sai ana magana kan magana ana dogaro da maganar malamai kawai a ce fuka hawo fuka hawo sai daga baya ma sai abu ya ƙara juyewa ثم تغيرت الاحوال ila an ubida man dunillahi min dunillahi man laysa min as-salihin sai aka koma ta bangaren botan can aka koma ba ma an a koma a ce wani je ka kada ta kanka ba mun da aka ga yana kada ta kansa yana zuwa yana shiga alwati shine wanda kowa botan Allah shine sufi to an daina wannan ma aka koma ma ana ganin cewa an an ila an ubida min dunillahi man laysa min as-salihin sai aka koma ma wanda ma ba ma ba cikin kai na gari kaga da can wanda zai je kai ta kansa zaka same shi yana sallah yana azumi yana san Allah yana san manzansa zaka same shi mutum ne mai wutan Allah sai dai ka samu ya dai wasu ayyukan kurakurai haka ana ana samu a da can sufi ne amma kuma yana da san Allah sai ka ga wannan an gashi a rika daukar shi ne babban waliyin Allah duk da wannan kuskure ne kun gani to amma sai aka koma ma to a hakan sai abu ya ƙara canzawa sai a wanda kuma za a dauka abu shi ne waliyin ma to kuma shi ba mutum kirki ba azzalimi ne wato duk lokacin musulunci biya biya lalata su amma kuma ana ganin shine wanda kowa na mawali misali kawai da zan baku a shine akwai wani wani bazar bazar wani mutumi na matashi dan kasan dan garin Awai Awai wani sai ce dan addi masu ganin Facebook ai sun san shi to kaga wannan wannan kawai wata na wace ya tafi wajen ya samu masu shayin ganye ba shan wiwi suna habbanke banken su fa da suna shan wiwi kawai sai ya zauna a mishi ya ce su ma a kawo mu a kawo mu a kawo mu a kawo mu ana ta mishi kafara abu wadi ya zo sali ya zo salihin bawa ya zo baban malam ya zo shehi ya zo aka ba shi ya daga banka abin shi saboda shi na ganin wani abin da babu ne babu ko to kaga wannan shi ne abin da hakikanin abin da malam ke faɗa sunansa da hanji eh can garin aure su ma an garin sirrin dace su ne shine shugaban matasa yanzu masu cewa kowa Allah nan ne shi yanzu kowa ana ne a wajen shi tunani kuma wannan mutum yana nan yana ya da bannansa amma jama'a sun kira damuwa da shi an kira damuwa da shi a ga yadda za a rufe bakinsa sai dai a ci addu'a Allah ta'ala ya rufe ya rufe bakinsa a huta yana nan da ka ga shi irin yaran da za ku ga za ku ga su yanzu a waje in kun fita bakin titi ku ga su irin su ba su hankali da sun bar gashi suna waye saboda kaza kaza sun bar gashi babu kyan gani sannan ko wani abu sarka su sa a musu duk yanzu ka ga an koya ma yara shegantaka da iskanci haka ilmi da sunan wannan waltakar sunan abu mutane fasikan mutane fatare mal galibi masu yin wannan abubuwa in ka je ka bi su a tarihin su fatare za ka sani su duk wasu manyan wato laifuka musulunci ba sa suna aikata laifin da in aka zo aka gaya ko dan siyasa ne wanda yake su ba san su ba sa da wani mutunci ba aka ce dan siyasa na kaza to har yanzu da sauran mutuncin mu za mu zabe shi amma haka ne waɗannan suke zuwa suna cewa kuma su ne manyan waliyan Allah kaga ai dole musulunci zama ya samu kansa hannu kakan kai sun matarayyar al'ahwalu ila an ubida min dun lahi mallasa min salihin sai aka daga baya ka koma ana wato bautan Allah ba ana daukan cewa wato za a bauta ba wanda ba Allah ta'ala ba wanda wannan shirkin da ake ma Allah ta'ala shi wanda aka sashi shine za a daga bautan kuma shi ba ci mutane na gari wa ubida bil ma'na tsari kuma ka koma ana daukan mai ilimi wanda yake huwa min al jahilin shi daga cikin jahilai shi bai ba san harfi ihun ba ba yanzu kawai wanda kaga wannan tufukar irin rayuwarmu shi ta kanta ita ma wannan yanzu wani abu ne wanda ke lahira ba lokacin da ba za ka hau facebook ɗin nan ba ko tiktok ko wani abu sai kaga wani ya sha kandiri ya sha raɗi ya yi kaza yana gabatarwa ya jinkitarwa yana cewa shi ne babban malami kwata kwata larabcin ba ma zai ja maka daidai ba ba ma ba ma maganar malta ake ba to wanda shi ba ko fiqhu ba bai sani ba kaga in ga ya san fiqhu sai ka ce zai iya faɗa wani abu amma ya rauni kuma ya ce wai duk wannan shi ma malamin ne kuma wanda ya ce ba malami ba da bisa ba to kaga wani abu ya lalace wanda ba mutanen kirki ba kuma ana ganin su ne mutanen kirki wanda kuma su ba su da ilimi kuma kuma kuma ana ganin su ne su ne masu ilimi ko da ilimi na daga tsakiyar na a ce ya san fiqh ma kadai ko ahlal ya sani za ka samu wani ma ko ahlal ba zai iya kanta kantawa ba amma kuma duk abin da ya fada al'umma kuma zai iya magana yana ganin kuma shi ma in yi magana ta me rawanin ka ya fi rawanin girma ne sai ka zai iya magana kuma duk wanda ya magana ya ce ba haka ba yake masa rabi ya kuma jefe shi da jahilci Allah ta'ala ya tsare mu sai malati wa ubida min bil ma'na thani man huwa min al jahil aka bauta sai aka koma wato da ma'ana na biyu cewa wato waye malami aka dauka wanda yake jahili ne aka aka bashi wato kujerar malanta ya zama yana batarwa kuma yana bacewa shi ma ana ku dinga jin fitowi iri iri a dai wannan lokaci aka ga duk yanzu duk yanda kai da kake ganin wannan ba ba a isa bari akan ta ba to cikin ikon Allah in ka bibiya sai ga wani ya zo ya ce akwai sabani wato kowane halakaki yanzu ya riga ya saba da ko yanzu da abin da ka kawo musu kace ba an ce ai sabani ba to ka bani ya dawo wancan magana bai fi son wancan magana ba a ba Allah haka wallahi ko da akwai sabani ba ka ruwa a ce maka kaza ka ce wai ba an ce akwai sabani ba to mu dawo wancan magana halaka ce wajen ubangiji wannan ko babu abin da zai jawo mutum sai tsana a wajen Allah ta'ala ba cewa aka kai abin ka kai da hujja ala basira akan hujja ba kan wai ka ce din ayi sabani kawai da wanda daga dama ba wannan wanda suka suke da ilimi ba su haka saboda haka a daidai wannan lokaci za ku ga abubuwa da yawa yanzu suna fitowa wanda yake malamai ba sa kwata kwata malamai ba sa faɗa haka kamar maganganun na cewa wato muka sha faɗa aka je wasu na cewa ai ma shi kansa ma as-sama mutum ya zauna haka nan kawai ya zama babu abin da yake yi sai ire iren wannan waƙe-waƙe na biki ya ce wai wannan shi kashi musahabi za a ba shi nada ko da kuma malaman da suke halattawa galibi iya abin da suke tsayawa shine halacci amma kuma yanzu ka koma ka ce ma dole a ji wannan kiɗa kiɗan ko kuma wani ya zo ce wanda bai shi kiɗan ba ya ji kakan shi kaga wannan ai magana ce wata mummunar magana ba ka zuwa haka nan ka faɗa abin da sun ma kuskuren ne malamai a takalla su ta faɗa kuma akwai wasu abin da za ka iya ɗan karewa daga adasi amma idan ka ce wanda bai yi ba ya ji kakan shi to a yanzu ya kuma koma musahabi ya kuma koma abin da Allah ta'ala yake so ya koma adilul qurbat wani abu na aikin da'a mai girman gaske to kin to kaga manzo Allah ya shi kanshi da bai taba wannan ba ka kawo hadisi ko ɗaya ka shiga manzo ya taba tsayawa kawai shara kan ga dukan mandiri ana rawa babu wannan ko kadan ko kuma mutum ya ya kawo abubuwa wanda ke a cikin hadisai sun tabbata kuma ce babu wanda ya daga cikin abubuwan da yanzu aka rika mutane jahilai ba su ilimi ba amma kuma ka rike su suka zama wato suke ba da fitawa to amma mana anan ya bai mana yake da galibi masai da yake istinbati bai maga bai mana maganar yaushe ne wato da take zama kafirci ba yaushe ne ko take zama kabira ce min kamar irin zuno yaushe ne ko take zama akwai uzuri wajen ubangiji wannan zai bada dama wato a kar karkafanci wato fahimtar malam akaikaici nan da yake cewa da duk wanda ya yi sami wani wanda ya bashi umarni da sa abu umarnin manzon Allah wanda zai shiga wuta kuma ya dauke shi a matsayin abin bauta da ba Allah ba to idan ka dauke shi a haka kaga a wannan da ana yawan samun sa a ce har iyaye ma suna wannan wani lokaci kaga sun ba da wani umarni abin da ya sa abu manzon Allah da manzon sa ko su dage akan haka ya zaka dini ne wannan wannan sanin tafsirin yana da yana da wato amfani tare da shi kashi tafsiri na da malamai ke faɗa na na maganar shugabanni ya ya jinkita maganar shugabanni saboda ga maganar can gaba in kun lura da yace babu sai bai kawo mai mai babu tarjuma ba ne ina maka da babu na biyun da na farko a wadai ne bi zai yi magana ne akan wato a da'a ga wajen Allah ta'ala ya ga magana da malamai kuma yanzu zai magana da shugabanni su din a wajen ahlus sunna wal jama'a a wannan magana da'a ga da'a ga malamai ko da'a ga shugabanni yaushe ne ke zama kafirci shi ne ke zama ba kafirci ba wannan akwai tafasil da ahli sunna ke bayarwa akwai wato bayani da ahli sunna ke yi wanda kuma a wasu wanda ba su abin sunna ko sun saba da su a wannan ahli sunna daga cikin abin da wato suka rika shi ne idan mutum ya yi wani zunubi ko kai tsaye wannan baya fitar shi daga musulunci sai shari'a sun cika a to akwai lokacin da wato sa'a ba sunna mazala wannan zai zama ma'asiya ce saban Allah ne kamar mutum ya mazala ce kai shagiya sai je shagiya haka wanda ma'asiya ce amma wannan ba ba za ka ce mutum ya fahimci kai tsaye ba to wannan yana daga cikin abin da wato ya rarraba mu da su sauran a takfiriyuna jama'atu takfiriya masu kafuta mutane da yawa na irin su khawarij da sauransu mu'tazila da sauransu ana iya samun mutum wani lokaci ya zama ya yi malamai ko shugabanni da'a ta fuskan sun matsa masa al'ikra ko kuma ta fuskan ya yi da tawili ko kuma ta fuskan ya yi ya ganganta sa ma Allah ta'ala da zalunci ba dan yana cewa Allah bai da girma wajen sa ba da zalunci da gangan yayi da zalunci amma kuma ba wai ran ya kaskanta da ubangiji ba wannan ma da bambanci a wajen malamai ko kuma yayi yana musu da cewa shi bana abu ma bai sa ba shi doka ba wato shi ma yanzu yana yana ganin ya kai wani matsayi da bai sa ba shi ba ko kuma yana ganin wannan wanda ya bashi umarni yanzu ya kai wani matsayin da umarnin shi ya fi umarnin Allah yanzu kaga wannan shi ake magana kafuci kamar da zamu zo mu magana wanda aka yi magana al-ikrah wanda wato ya faɗi ya kawo wani umarni da ya sa wa umarnin Allah ta'ala amma sai matsa ma wani ce sai yayi sai yayi wannan umarnin da yake so din ya matsa mushi ba kuma yanda zai yi sai yayi wannan umarnin baka ba zai cutar da shi ko zai kashe shi ko zai wato yi ma wata yar wasa ko mai da fiyade sai suka ce sai ya faɗi wata kalma ta kafirci misali to kaga yanzu wannan mutum zai iya faɗa kamar yadda Ammar bin Yasir hadisi yake nuna mana kuma har Allah ta'ala kai faɗa a cikin aya cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai wanda aka matsa masa alhali zuciyarsa fal take da wato imani duk wanda aka samu irin wannan wani ne zai matsa maka kai wani abin da yake shi din kafirci ne ba kuma yanda ka iya ba wai a zuciyarka ba fa eh ba wai a zuciya ba dan in ka in ya zama wannan abu ya tashi da a zuciya ka karba abin shikenan kuma a a zuciya imanin ka nan amma da aiki sai ka je ka faɗa wani abin da yake ka a iya cewa kafirci ne a zahirin sa Allah ta ce wani akwai uzi to kaga ba kowa ne a ce idan ya aka samu ya da an matsa mishi ba sai yayi kaza yake zama yake zama wannan abin wato ya shirka yayi a saboda haka wato sai magana na biyu shine wanda ya zama yayi da'a ne da tawili tawili ko je musamman na jahilci galibin mutane wani lokaci sukan sukan yi wani abu da yasa maganar manzon Allah abin da aka samu a Qur'ani ko a cikin sunna da jahilci da jin cewa wato abin da yake daidai shine fatawan wannan malamin kamar da zaka ga an zo an ce mashi Allah ba zai biya maka bukatunka ba sai ta hanyar dariƙa dariƙa kaza shi kawai ana ta gaya mashi kuma ya gane cewa malamai su suka san Allah ba ya zai sadaka shi ba yanda zai ana aka kira wani abin hidima wannan zaka zaka zo ka shiga dariƙa kaza Allah ta sanar Allah zai karbe ka kuma ka rika yi ma malaman nan hidima kuma kar ka taba cewa malaman nan ko kanzu in suka baka umarni kar ka ce musu a'a to shi yanzu wannan kaga a wani ne ya sa shi a haka saboda ko jahilci sa bai sani ba ko kuma aka ce in yana so yi addu'a to kare kira Allah kai tsaye shi wa ci'awa sai dai ya nemi wato ya tawassuli da gaukiwa ne to kaga shi wanzu wannan wato wani abu ne ta shi aka kawo masa saboda bai saboda jahilcin sa saboda bai sani ba eh kamar na jin wali dan nasir ne shi ko wali dan nasir ne ko wani alijar yake cewa wai wali ya ce masa kai kira kai kira kai kira Allah ta'ala sai dai kira shi in yayin da ya shiga halin kalika da ya je wuta sai kira shi ya kira Allah kawai sai ya ji ko ya nitse ne ko ya ne ne ya ce ai ai ba an ce kaka kira shi shi wali zai kira to kaga irin wannan wanda irin wannan ya zai an riga an taso haka an keke tashi an wato kai ka tashi ba daidai ba saboda haka wannan kai ne baka cewa ya fita musulunci in yi irin wannan da'a saboda da'a ce da yayi hujja ba ta tsaye masa ba an kawo masa wasu wasu abu wasu hujja wasu hujjoji wanda suke shine sani ba wani abu ne balla ne amma aka mata ado aka gaya mishi saboda haka wannan shi wato zai zama yana da uzuri a wajen ubangiji har zuwa lokacin da hujja ta tsaye masa idan Allah ta tsayar masa da hujja ta hanyar wani malami mai nasiha to wajibi saurare shi idan har wannan hujjan ta je ta je masa ya fahimci cewa wannan abin da ya sunansa shirka sunansa kaza sunansa kaza amma ya doge akan haka to yanzu wannan kaga shi faɗa mu kafirci da gangan shi faɗa mu kafirci da gangan haka zalika idan ya ji jahilci ina da jahilci aka ce ai ba zai yi ya Allah ba ta hanyar wani ta hanyar shehu wani ta hanyar tarika kaza amma kuma yana ji ana ta wa'azin sunna ana ta wa'azin sunna sai da iya abin da ake gami shine wani wani majiyin annabi ne da sauransu eh to ko a ce baka wani majiyin annabi ne sai ka je ka bincika ka duba eh ba dai kana jin labarin ba a sai kawai ya koma babu ruwansa da neman gaskiya an samu wasu mutane guda biyu ya tasamu fi rabbi suna sabani game da ubangiji su kai kuma baka je ka gani wane ne wanda yake daidai ba kuma dukkan su kuna tutiya da addini daya sai ka je ka ji wa yake daidai a shi sai ya bujire ya zama ba ruwansa da je ya san abin da zai ƙara arkita mishi imani wannan shi kansa malamai suna gudun wannan jahilcin nasa ba za ta zama ta kuje wajen ubangiji ba saboda yanzu shi da kansa ya bujire ya bujire ma gaskiya Allah ta'ala cewa man azlamu man bukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun wa ya zalunci akan wanda ya bujire ma abatan ubangiji kaga shi wanda bujire waye yana ji ana karanta qur'ani yana ji ana tafsiri yana ji ana faɗan gaskiya sai ya sa wato kunninsa hannu a kunninsa wato yake saurara baki da ya zama ya buci da akwai da za ku ga su ba ruwansu ana magana addini su ba ruwansu sai dai su je aiki safiya ta yi su wanka su je aiki su dawo ba za ka taba jin shi ko a rediyo ko makaranta ko kaza ya je ya watsa addininsa ba wannan irin wani mutane ana gudun musu kasu a cikin kufrul i'raq kafirci na bijirewa wannan ita ma kafirci ce mai zaman kanta yana daga cikin nawaqidul islam abubuwa da suke warware musulunci a saboda haka mutum ya ce wai a shi ba ruwan shi da ilimin addini ko kawai shi yanzu ya riga da hanyar malam wani shi ya riga ya gamsu kuma wannan abubuwan an zuwa ta husuma akan abin da shi ya daura shi akai an ce kaza shirka ne kuma kaza shi kuma ya ce tawhidi ne ya an ce gauki wani shi kuma sun ce kuma wani shirka ne wajibi je bincika yaje yaje daidai ake faɗa musu kuma daidai ake faɗa masa ba idan yake bincikawa wato wannan hawa wani abu ya zaune a zuciyarsa ba lalle ubangiji ya bashi uzuri ba ko da ko shi din bai sani ba dan muka ce al-uzru bil jahl to kuma ba wannan bai cikar kuma da da wato ba yin uzuri da wanda yayi al-i'rab ba a dalili akan cewa Allah ta'ala yana yin uzuri da jahilci wanda bai san abu ba wani malami ya ga ya daura shi akan wato wani abin da ba daidai ba ba shi dan Allah da manzansa ba ya hau saboda bai sani ba sau farin Allah ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wa sakhfir li dhanbika wal mu'mina wal mu'minat yace ka sani cewa babu wata da gaskiya sai Allah sai aka fara gabatar cewa sai ka sani wato shi Allah ta'ala baya fara yi maka azaba sai hujja ya zo maka sai fa'alam ka sani sai ka gane sai aka ko mutum da karɓar sunci sai an zama shi bayani to abinda kace kaza kaza kaza kaza ka gamsu ka yadda to shikenan sai a baka sanin wannan shine wato fa'alam din shi yasa Imam al-Bukhari da tashi a cikin tafinsa sai ce eh babu ce al-ilm muqaddamu ala al-qawl wal amal baka zuwa kace wani wani ya shiga mutunci sai aka na abun kuda sai a masa bayani saboda haka wannan yana nuna maka cewa wanda bai sani ba cewa wannan abin saban Allah ne wannan abin shirka ne wani malami ya daura shi akan wannan abin bai sani ba to yanzu wannan baya zama wato abin da dalilin da yasa ubangiji ya azaba sai an tabbatar wannan hujjan ya zo in dai ko ba ya samu wato kuful i'rab bane sai dai maganar matsalar qiyamul hujja hujja ta tsayin masa a nisbiya ce wato ta danganta ta da danganci a wani lokaci abin da yake zama hujja ga wani mutum ba shi ke zama hujja ga ga wani mutum ba kawai kake tsammanin kai yanzu kawai yanzu zan ni yanzu zan iya zuwa kawai dai in bashi hujjoji in ce wani abu da kake shirka ne ka ce wani ɗan mishi da hujja don haka tun da na riga na gaya masa in bai imani ba ya kafirta a wannan ba haka abin yake ba kana iya zuwa kai da kaje ka gaya masa hujjan kai kuma baka iya magana irin irin malamin su shi wancan malamin nasa akwai shi akwai shi da shubha a saboda me muke yi a dadikar ai abin da muke yi shine zikirin Allah hailala wane ne wane ne kaza kaza kaza kaza kaza su waliyan nan me suke yi masoya Allah ne wanda yace yana son masoya Allah sai a ce ba daidai ba to kaga yanzu wannan wanda yanzu kaga kawo shi ba ai to kai ba ne kai da kake mishi ba ka ka iya magana mai zakin baki kai da zaka fi kudi wancan shubha ta shi to kawai dan ka je mishi ba wai shi ke nuna wai fakat cewa wannan hujjan ta mu shi Allah ta'ala ya sani in ya in da gangan yake yin kuma ya gane Allah ta'ala ya sani amma kai yanzu sai ka samu dalili mai tabbas wato ba ka zuwa dan kawai ka ce na je wurin wani na mutu wa'azi na tsayar shi da hujja ka ce har a wurin Allah har a wurin sauran musulmai duka za su dinga ɗaukar wannan mutum ya zama kafiri saboda wannan hujjan kai da kaje ka tsaye mishi ba lale ba ta iya yiwa bai gane inda kace magana ka ba ta iya yiwa kai ba iya kyautata usulubin hanyar da za ka yi amfani da shi sannan za ka amfani da shi don isar musu wannan sakon ba saboda haka yayin da ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah da yaqini gashi tabbas mun ji yana faɗa kuma yana yin sallah yana yin azumi to wannan duk yaqini tabbas ne wannan baka zuwa ka cire mishi wannan imanin kuma da ka kuntu kamar yadda wannan shine wato ƙa'ida min qawaidil ibad min qawaidid dinil ibad ya daga cikin wato ƙa'idojin addini masu girma cewa al-yaqin la yazulu bi shakk al-yaqin la yazulu bi shakk baka zuwa da kokonto cin cewa wannan hujjan ta tsayi ko bata tsayi ba ka kokonto kake yi saboda baka da yaqini a zuciyarsa cewa wannan hujjan da ka bashi ya gamsu sosai kuma ya fahimta kuma ka ce kawai yanzu shi idan mutum ya fahimci dinci a sai yayin da ka samu kuka samu kalila da yake cewa lalle ya riga ya fahimci wannan abun in ba haka ba sai dai a bar walabar zuwa wajen ubangiji amma da al'amar zuwa wurin ubangiji ubangiji ya sani amma tabbas in ya riga ya gane an kai masa hujjar ya riga ya gane ya fi gane cewa fa lalle kaza da kazan nan abu shine gaskiya me yasa yake yi kawai saboda dai kaza saboda kaza to wani kaga shi faɗa kafirci da gaskiya kuma cewa da muka yi mu yanzu ba za mu iya cewa yanzu kafiri ba mu yanzu kenan mu da mu san gaibu ba amma shi ubangiji in ya san a zuciyarsa ga shi ya gamsu da wannan hujjar cewa wannan shirkan kafirci ne yake aikatawa kuma ya doge akan wannan kafirci da gangan to na ba zai kushe wannan ubangiji ba amma kai yanzu baka iya zuwa yanzu kawai ka samu wani da kuma mutane ka ce ne ya fita musu ciwo na tsaye mushi da hujja ba a wannan wannan baka zuwa da ka cire mishi wannan abu sai da sai da yaqini saboda haka ku gani da yawa a yanzu zaka samu wasu daga cikin mutane suna bin mai cewa duk wanda yake so na wanda ya ganni yake so na za su je shiga aljanna babu hukunto bila bugdani kaga wannan magana ai kafirci ne kawai ka ce dan wani na to ai ana iya samun kafin na sanka zai shiga aljanna daga ta wannan magana kafirci ne fita daga musulunci to amma wanda yake ya bi wannan magana da shubha baka zuwa nan ka zo ko ka musu wasu yan jawabanka ka ce wai na riga tabbatar cewa ya riga ya gani haka zalika yanzu wanda ya zo ya ce ya zo ya kamanta manzo Allah da bokiti daya wannan a karo nake zamani akai wannan shekarun baya can za su kai shekara goma eh in za a tana sosai da mutum shehu na ɗari akwai wanda ya zo masu bin wannan faiza da sauransu ya zo ce manzo Allah shine kofi daya ko bokiti ne ko kofi daya ina da kofi daya amfani da shi shehu tijani shi shine kofi biyu shi ko bokitin ko baki ne da ya rike wannan kofin baki daya to shi shine sahibul faiza shi a sangali al-iyasin ta yanzu wannan saboda Allah yanzu wannan maganar wane ne ya fi girma kenan kofi ne ko kofi biyu kofi biyu ya fi girma to kwatan yadda ta da ya kwashe wannan ruwan wa ya fi girma kuma kenan to ita kanta wannan maganar ita kanta wannan maganar ita kanta wannan magana aka kafirce karana a take to amma kana da dama yanzu ka zo ka ce wannan shi wannan wanda yake ya biyayya da wannan wannan ɗaliban nan nasu sun fita musulunci ko kuma wanda ya yi wannan maganar a wanda wannan magana da kuma wanda wanda yake ya yi mishi wani irin wannan biyayyan ba ka ba ka ce mishi zama kafiri ina faɗa wannan saboda galibi ana samun matsaloli ga wani ɗalibai ilimi sai ka kawai wani ya ce wani shi ya san su kawai ya kafiri ne saboda me saboda na je na tsaye mishi da hujja ba ya zama hujja wannan ka je ka tsaye mishi da hujja wannan ka tabbatar ka kyautata ta samu sarsu hujja ba lalle ba saboda abin da ke zama hujja wurin wani ba shi ke zama hujja wurin wani ba shi wani hujjojin da ya fi gani ya fi ganewa shine hujjojin kaza kai kuma kila wani aka shiga jika ɗauko masa sau da ka ba lale ba a sau da ka waɗanda suka bi suke waɗannan ra'ayi suka ce aicin da su za su zo gautunsu su za su zo shi wannan mutumin da ya faɗa ce kofi ɗaya kofi bokici ɗaya wannan ai ya da wani ilimin da kai baka da shi ne akwai abin da yake nufi ku gane magana sa bane ya kawo su shubuhoyi iri iri to kaga yanzu wannan iya abin da zaka ce to wannan suna kan fata zaka zaka ce wannan mabannata ne yan bid'a ne su san gaske bid'a ma ta yi girma wannan amma kuma ba ka zuwa yanzu ka zo ka ce musu wannan ɗin sun wato sun fita musulunci su wani mabiyan ba ka zuwa saboda haka kaga wannan adalcin ahlus sunna kaga su ahlus sunna duk wanda yake amini shi ba sa ce su ba da shi ake magana su yanzu ne ma suke yi ma su tsarkake mushi kwakwalwarsa ya gane amma har yanzu da zai zo ya sallah ko ya zo ya neman aure ko kuma su je su neman aure wata ta su lafiya da wannan sun san wannan baya zama ba kamar abin da aka yi shekarun baya can ba a ce ba za a ci yanka ba za a kaza ba za a yi wannan kaga da jahilci ne aka kawo ka asalin galibi an dinga yin da'awa ne da hamasa ba da karatu ba galibi wanda ya ce ba shi yankan wannan shi ba zai shi ba zai wani sallah ba an za ku ga lokacin da ake wa in kun tira sosai ba sa buɗewa su karanta shi addinin musulunci ba ka zuwa ka shiga ɗaki ka kuma ka kawo hukunci kai ɗaya in dai za ka kawo kafirci musulunci kawo karanta yanzu da muke yin nan a karanta shi akan da raɗam da wasalinsa in ku akwai aka kasa karanta to kuma fahimta ce ke fahimta ka ce yanzu sau da kaga wannan magana cewa wanda ya gani wanda yake suna zai shiga aljanna ko kuma wanda a kamanta matsala da wani wani guga ɗaya wannan magana ne na kafirci to amma yanzu wanda ya wannan maganan idan kun samu karina an samu karina wanda yake ake ganin cewa shubuhuyi ne wannan karinan da suka sa wata kila suka zama da kafansa shi wanda ya faɗa nake magana yanzu ba wanda ba mabiyan ba to nan har yanzu na kan bid'arsa zaka kira shi mutabi'i ne kawai wannan dan bid'a ne wato kasu kuma dan bid'a ne wannan wanda ya faɗa irin wannan magana zai iya zama kuma shi ma ya fi musulunci idan ya zama wannan ƙarin ta yi rauni ya zama babu wani uzuri da duk uzurin da zai iya kawo uzurin banza ne da wufi duk wani wanda ya san addini ya san babu wannan magana to ka to in ta yi rauni shi kenan sai zai zama malamai su masa hukunci cewa wani an riga an gane cewa shi gaskiya a baya kan musulunci kuma yana daga cikin haramci duk da ba a sanar cewa wani abu da yake ba musulunci yake ba kai ka zo ka ce kana kokonta wannan haramun ne dole wanda yake kafiri ka ce mishi kafiri wannan shi ma ka saya daga cikin abin da har yanzu ake tarjima da wasu karshen mutane wani ya duk malamai da sauran duk al'umma sun riga sun samu yakin cewa ya fahimci ne sai ka zaka na cewa a ni ne ba zan ce ba a ba zan ce ba ba zan ce ba gaskiya kamar masu cewa akwai annabi Ahmad wannan kana da bukata sai an ce maka wai wannan ba musulmi bane akwai wannan har wanda ba yaro dan Islamiyya ba ya san cewa ba annabi cika mace annaba kowa ya san wannan da zai ce akwai wani annabi kuma yanzu kuma ka ce wa yana da imani ko ka ce kai baka sani ba to kotan ta ma kai to musuncin na kai ma sauka magana kenan iya iyakar ta kenan dole kai da kafiri sunan sa kafiri musulmi sunan shi musulmi wanda ake tanta ba kuma shine wanda shari'a ta ya wato ta bar abin bata bayyana mana ba wannan kuma dole haka zamu iya za mu yi hakuri sai an je wurin wajen ubangiji ubangiji ya hukunci a shiga kafirtawa a wato kuma kace wani ya zama kafiri ba wai magana ta bace ba magana ka bace ba magana wani malami ne abinda ake duba shine maganar Qur'ani da Sunna duk wanda addini ya ce masa ba musulmi bane a Qur'ani ko Sunna to wajibi kowa ya hakura ko mahaifinsa ne ko kaninsa ne ko matarsa ce ko wane ne dole ya dace wannan ba musulmi bane yace kawai shi kiristanci zai yi to dole ka sai da cewa wannan din baya kan shirya ko bai shiga aljanna wannan shine kawai magana duk wanda kawai faɗa ba wannan magana ba to yanzu yana sai kawo wani tashwishi ne a cikin addini kuma wannan sai je kawo hujja saboda haka muka ce duk wanda ya faɗa magana ta kafirci ko ya aikata wani aikin kafirci zai na iya zuwa in akwai karina mai karfi da zai sa a kiya hukunci da kafircinsa amma in yau na a kiyan ta yi rauni ta zama duk abin da zai kawo ba magana ce da a masu hankali ke faɗi ba ko magana ta masu san zuciya ko aka tabbatar cewa wannan nan san zuciya ne kawai yake yi aiki tsaba to wannan da yawa daga cikin malamai wani lokaci suna yin irin irin wannan mutane hukunci cewa ya kafuta kamar hallaju a zaka ga hallaju wanda babban shugaba shugaban yan hakikan nan masu wasu kowa Allah ne da yawa malamai sun sun sarraha cewa ba musulmi ne ba duk da ana magana tuba shi ko ba tuba shi ba ko wani abu makamancin haka shi ibnu arabi wannan da yawa daga cikin malamai sun sun sun faɗa cewa wannan ba musulmai ne ba saboda inda suka doge akan balla a shi kansa wanda masu magana faila faila nan da sauransu akwai a cikin mangarinsa akwai abubuwa masu tsayi na kafirci kwarai da gaske a yasa malamai suka tafi tuntuni kan cewa ya tuwa ko bai tuwa ba da da shi ma dayar mai gari a ya ce wai kamar zuwa ƙarshe ya yi da wani ɗansa kaza kaza kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza to amma dai wasu abubuwa da ya a ƙarshe a ƙarshen harbuwar waƙoƙi da ya je faransa gaskiya a alamun wannan cewa tuban ne to Allahu alam to wannan irin wannan dan tantaman tuban shi ne zai sa kawai lokaci a dan a tsarkake baki amma in ba haka ba a cikin wannan ta fara akwai abubuwa wanda yake gaskiya mai imani ba zai ba ce yana yake da irin wannan maganganu masu masu hatsarin gaskiya ba Allah ta'ala ya kyauta a lokacin to dan sauran ka dago na to to bari mu dan karasa wannan kafa insha Allah to ba da mu insha Allah saboda Allah ya sa an gane wannan wadannan masail ayi hakuri a yau ana ta magana kafirci an zo kan gaban ne saboda idan ba a yi wannan bayanin ba maganar musulunci kafirci galibi mutane ba sa gane ba kuma musulunci ba addini ne da za a zo ana mutane nuku-nuku ba abin da yake daidai a gaya mutane daidai tunda har yanzu muna rayuwa da ire-iren wannan abubuwa bayan za a yi mutum ya yi abin da yake sunansa ba musulunci ba kuma ana da yaƙinin cewa wannan abin da yake yi ba musulunci bane kuma da gangan ma ya saba musulunci yana ma musunta wannan musuluncin kuma zai ana tantama ana cewa wani wani musulmi ne saboda kamar yadda muka gaya cewa wajibi ka yi cewa su wanda bai ki ibn turban manzo Allah ba musulmi bane ba tantama kan wannan shi ma kai ma ya ce tudanna naka imani saboda kaga baka da yaƙini kenan Allah ta'ala ya kyauta saboda haka dai duk wanda Allah ta'ala ya bashi wani abu na ilimi da wayau da zarangunar da iya fahimta cewa kaza kafirci ne ya faɗa hujja da je masa ya musanta da gangan to yanzu wannan ko ya da'a ga wani Allah ta'ala da gangan ya fahimci cewa hujjan ta je to yanzu wannan wani abu ne wanda yake wato malamai suna cewa wani babu hujja ana iya samu kuma mutum ya yi da'a ya yi da'a saboda wato malamai da zalunci ya san wani abin zunubi ne ya san wannan abin da wannan malami ke faɗa mashi zunubi ne saban Allah ne ba daidai ba ne ba amma sai ya yi saboda zalincin shi kamar da za ka ga lokaci ahalin mukashafat masu irin kashafin nan su ma da irin da su faye haya da muke magana za ka ga galibi suna an kawo da wannan a ce mutum ya kabo ya zo sunna wallahi ya gamsu cewa sunna ita ce addini ya gamsu amma idan ka je da zaka zo ka zauna ka ce dan Allah wane kai me sa ka ga musu da cewa sunna ce addini ba zaka sunna ba sai ya ga maka ai kasuwan sa ne hukamu duniya wato kenan wato abun duniya ne shi ba zai iya rayuwa babu kaza ba in yace ba zai yi wannan ba ba za ka gani sake samu ba ni din na akwai wanda da baki sai taba gaya min cewa a ya samu dan ruruwarsa na rayuwa a, yake cewa ga wani da wani abokansa duk sun sun yi sama da ba ba- shi wanda yake cewa sun yi sama yake cewa ai kai baka so kai baka so bane akwai abin da na kai na shi kenan amma ka tsaya sai dai ka tsaya Allah Allah Allah nan ina ba zai yi ba to wallahi galibi a wasu da yawa daga cikin waɗannan manzan ake magana masu hidiman nan galibi ba su sun ba su gane gaskiya ne ba A, sun san gaskiya ne amma yana ganin damfan kasuwarsa zabansa wato duniyarsa bai samu ban bai wani harkar ba haka da zalunci yayi A, da gangan ya zaluncin amma kuma bai yi dan ya kaskata ubangiji ba ba wai yayi ne dan yin cewa wannan abin da yake yi wannan abin wannan wanda ya rika a matsayin kini ga Allah ta'ala ba ya kai Allah ba ya san cewa shi ba ma kowa kowa zai mutu Allah zai mushi sabi Allah zai kona shi ba ya san wannan to amma kuma yanzu yana yi dan zalunci sa kawai ko kuma a ce yana yi ne a a a wanda akwai wanda zaka same shi abin da sa yake yin wannan da saboda wannan shi ke bashi dama yayi wasu manya-manyan jara'im na musulunci wanda zaka same shi yana yin yana zakewa mata wanda zaka same shi musamman musamman a irin wannan yanayi zaka same shi an ce mishi sai ya dinga yin luwaɗi to galibi yana yi saboda a samu al'amarin duniya din in ya ce zai dawo sunna ya ci gaba da bin koyarwar Qur'ani da sunna kaga ba zai wannan ba shi kuma yanzu wannan abun yana ganin cewa su suke bashi wannan abubuwan to ba zai ba zai taba dawo ba kaga wannan yana yin zalunci ko kuma a mishi alƙawarin cewa zai kai har wato kwanta fasaba a matsayi wajen aiki ko kuma za a sa mushi aljani wani da aljani wani ya zama sa mushi kwarjini duk wanda ko musu yayi da shi to ba zai kwana ba a rana wannan duk ana yi wannan wannan duk idan aka je mutum zai zo ya faɗa saboda Allah irin wannan irin wannan masu za su ga maka wannan magana ta dagaren shi to babu daga shi sai suna faɗa to galibi idan irin wannan kaga shi wannan zalunci ne saban Allah ne saban Allah ne wannan zalunci to amma kuma shi bai dauki wannan malamin ba da yake sashi a wannan mugun muguwar hanya bai dauki shi a matsayin kini ga Allah ba yana ganin ma bai kai Allah ba shi yana ganin kawai kasa yake to amma yana ganin idan bai bi bai bi ta hanyar su ba shi bai samu ba zai samu abin da yake bukata a duniya ba kamar wanda yake ya yana kula da yan shori shori ko yan daba saboda ya musulmi shi maganin wani wani aka kama yan siyasa yan siyasa yanda ya dauki yan daba suna masa aiki yana yana kansu ne ya san abin da suke daidai ne yana yi da sau tsaba zalunci kawai saboda ya biya wasu bukatunsu na duniya to haka shi ma wannan yake wannan abin da yake galibi abin da yake yi shine saboda ya sami wasu abubuwa na duniya wanda ba haka ba kamar ma wanda ake halatta mishi shan giya shi ma ko halatta mishi wato auren mutu'a ko haramta halatta mishi daukan wato farka haka da sauransu wanda za galibi suna yi da su abin haramun ne kuma ba sa jin cewa wani abin da suke yi ya dace a shari'a amma suna yin haka saboda zalunci ne to wannan su ma ba ka zuwa ka ce musu kafirai ne sun zan azzalimai sun zan azzalimai tunda wannan abin ba su dauke shi a matsayin abu da su kaskata Allah saboda shi ba kawai dai sun sun zake ba wato zalunci ne iri iri su sai dai idan a cikin yin wannan aikin akwai wani aiki kuma na shirka shi kansa ko fita daga musulunci wannan shi kansa to wannan kuma kaga sai ya zama sun fita saboda wannan ba saboda a dunkule abin da suke yi na ɗaukar sabon Allah a matsayin wato abin da zama wato abin da za su rika yi a rayuwarsu ba to daga wannan abin bace akwai wanda zaka gani shi zalincin kawai ya tsaya amma da ya je wataƙila yana gama zalincin ma ya gama ɗabbin ɗabbin nasa ya ce kaza kaza ya zai zo masallaci ya ta yi ma ubangiji mita ubangiji a yafe ma ba zan samu duniyar nan ba to haka wannan shi na tsoron Allah yana tsoron sa to shi ubangiji da ba babban abin da ke hada shi da bawa shine ka koma ka zama wancan din shi ke maka ba Allah ba ai koyaya shi yanzu dai wannan ya dan sako koyaya zalunci ne kawai yake yi to mutakar wani abin bai da alaka da wani abu da yake alaka da shirka akwai abin da yake in ya aikata za ka kai tsaye ya zama kamar shirka din kamar daga baya kuma yana sujira ma wani Allah ta'ala kamar gunki ko wani abu kaga wani ai bai da wani tawiji idan ya je kai tsaye wannan wani abu ne wanda yake zai fitar da shi ga musulunci kamar kuma abin da malamai ke magana a ce su ce masa ga daina yin sallar da asar galibi ne sallar asar sun fi sun fi zaɓa wannan sallar din a zama wani wata ibada ce dai da yi ai mu ba ba a ibada za a zo wurin nan ko a ce rika sallah babu alwala to wannan ba zai yi a ce mutum yayi irin waɗannan abubuwan ba face sai ya sa a cikin zuciyarsa Allah bai far irin ana yin irin wannan zalibin ba sai ka samu mutum ya riga yayin da ke wannan aikin kuma zuciyarsa ta lalace لكن أبي جدا توا ولكن من شرح بالكفر صدره فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم آه أنا سألك توا دون دي ya zama zuciya su falta daga zalunci na shirka to Allah ta'ala ya hushi da shi kuma sa azaba mai radadi sadaka ko da zalunci ne in dai kawai zalunci yake yi saboda biya bukatun sa na duniya to wannan ba ya zama kafirce kai tsaye amma idan ya zama yana wannan abin ya bayu har yana yi wasu abubuwa wanda ke kai tsaye ba wannan shirka ne to wannan kuma haka shi ne shigar kafirci da gangan kuma Allah ta'ala ba zai bace ba sai ya juya zuciyarsa dan duk wanda ya zakke madama zunubi daga cikin ta'adan zunubi shi ne wato yana juya zuciyar bawa ne maki da ya zama tun yana ganin abin halal ne a wajensa daga baya kuma ya koma wannan abu ya zama yana ganin wani abin haramun ne a wajensa ya zama ya kuma halal a wajensa yana ganin shan giyan shi a sharuwa ba laifi bane a wajensa wannan shine matsalan wanda zai doge masa zulubi haka zalika kuma da za a samu yayi haka da yana kaskanta hukuncin Allah yana kaskanta Allah mutakar akwai kaskanci to mutum ta musulunci ya zo fa za ku gani wato da mutum bai sani ba kawai zai taka ƙura'ai sai ka ce da imaninsa amma da zai wani taka ta takawa ka yana wani bubugawa kawai da ke wani da gangan yana kaskanci wani magawa shi da wanda suka da ƙura'ani yake ke to wani kaskanci ne shi kuma to wani shi ta hawunan ke na jima da mai dole ya fita musulunci sau da haka shi ya sa wa a rika wani cewa aiki guda ɗaya amma kaga yanayin niyya da abubuwa yadda ke lalata abu yake sa mutum ya fita musulunci haka zalika wanda ya yi da izgilanci kawai zai samu wani abubuwa na koyon addini kawai ya ta izgilanci abinsa Allah ta'ala a Qur'ani sun kawo ce la ta'tadiru wa kafartum ba'da imanikum kun kafu ta bayan ku imani kun da hawan imani da ba a ma addini shi ma wannan kai tsaye yakan cire mutum daga musulunci ya shiga da shi kafirci ko kuma ya rika jin cewa abinda wannan malamin ya bashi umarni ta fita Allah ma ita kanta ta fi Allah ko kuma daidai take ma da Allah to shi ma da wannan mutum ya kamfanci an fahimci yanayin bambancin akwai jin cewa yanzu wannan malam da malam wani da ya kawo min kaza saboda yana yana da kusanci da Allah ne saboda ya san Qur'ani ya ne ya san zahiri da batini ya san batini ilimin batinin nan ya sa ya sa ya bada wannan dokar hatari ba saboda ya fi sanin Allah ne kaga wannan shi da baka amma kuma in koma kuma ina jin cewa shi wannan abin da ya zo da ita yana da dama ya zo da wannan doka kuma ubangiji bai isa cewa shi ko kan ba ko kuma manzon Allah ma wannan ya fara manzon Allah dan shi manzon Allah sai ya wajira mu jibilu amma shi kai wannan daga Allah yake samu kai yadda da irin wannan tsiyar to ga wannan aikin ni akai wannan fita ne daga mutunci kai tsaye Allah ya sa an fahimci waɗannan abubuwa ina ga zamu zamu da koyar da ko da dai ba ma so zamu dakata a wurin nan akwai wasu ƴan masail da suka dan rage a wannan babin amma dai a yi haƙuri mu ci tauna su a hankali saboda wasu abubuwa ne masu dan zurfi wanda in baka gane su ba wani wanda yake ba musulmi da kai kuce musulmi wani wanda yake musulmi ne kuma ka koma kuma ka dau zabi akan wasu abubuwa wanda kuma shi aikin kafirci ne amma kuma shi ne bai zama kafiri ba akwai abin da zama shi aikin da aka ta kafirci ne amma kuma shi bai zama kafiri ba saboda hukunci abu bai cika ba insha Allah za mu ci gaba da wannan maganar sannan kuma za mu zo mu yi magana akan abin da kwanakin baya aka dinga tattaunawa masu cewa su salatul ibrahimiyya da wata salati daban su wancan din wallahi tallahi ta fi salatul ibrahimiyya me ya gutu wannan a baki akwai tafsilat insha Allah muka zo zamu sake magana kan wannan a wannan muka tare dai Allah ya ba mu lada abinda muka fushi Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahabati ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Yes, sir.